الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله ci gaba da darasi na sha biyu kenan a littafin ƙawa'idi al'aƙa'idu tauhidiyya satin da ya gabata an kwana akan al'aƙidatul murshida ko yau za a tashi فائدة نقية بسم الله الرحمن الرحيم تسونا الله بيتككين رحمة بيتككين جنكي فائدة نقية غا وتفائدة مي tsafta. to ga wata fa'ida mai tsafta sai kirata da mai tsafta amma kuma za mu gaba wani tsafta a tattare da ita wahiya fa'idan ita ce hazihi wannan man arada duk wanda yake nufin an yi akhara ba an yi akhira ba an yi akhara bi fatihil kha duk wanda yake nufin a jinkirta lahu gare shi fi umrihi a rayuwarsa wa yunsara a taimake shi ala aduwihi akan makiyansa wa yuwassa'a ba wa yuwassi'u ba wa yuwassa'a alaihi a yalwata masa fi rizkihi arzikinsa wa yuka a kiyaye shi mai ta tasu'i mummunan mutuwa to fal ya ya ce hina yumsi lokacin da yake maraita wa hina yusbihu lokacin da yake waye gari salasa maratin sau uku subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah mil al-mizani cike da mizani wa muntahal ilmi da wurin tikewar ilimi wa mablagar rida da ma'isa ta yarda wa zinatal arshi da kuma abin da yake a nauyin al'arshi zinatu shai shine nauyinsa ko awonsa e to wannan gaskiya ba wani abu ne wanda ya tabbata ba kuma yana daga ciki abinda malamai ke cewa shi wannan littafi wasu sun yi amfani da rashin bayyana sunan mai shi sai suka ɗauka suka yi ta shigo da wasu abubuwa da suka ga dama kuma alamu na nuna hatta 'yan shi'a sun ɗauki littafin su ma sun biya buƙatar su akan wannan don wannan abin da ya kawo to 'yan shi'a ke kawo shi a littattafansu kamar almajalisi yana da littafi mai suna biharul anwar a ciki ya kawo wannan da ma'anar hadisi wai zuwa ga annabi cewa wannan fa'ida ce ga wanda ke son kaza kaza kaza to ya karanta wannan addu'a to a cikin littattafan shi'a za ka ga wannan amma littattafan sunna babu wannan eh don kusan daga nan har zuwa al'aufi har zuwa ƙarshen abin da za a kawo to duka ƙare-ƙare ne na wasu shi magana mai ƙawa'idi an gama tun daga ma'anar la'ilaha illallah wasu na ƙarawa da ita almurshi daɗin wasu ma na ganin ita ma dai ƙari ce wasu ma na ganin a'a daga ƙawa'idus sala magana shi mai kawa'idi ta ƙari ma'anar la'ilaha illallah da aka kawo da ita almurshi daɗin da har zuwa duk abin da za ka gani ƙarshen littafin to ba nasa ba wasu ne suka shigar ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba haɗɗen shi'a ma sun shigo su ma suna amfani da littafin to kaga abu irin wannan ya za a kira shi da naƙiya eh ka gani to su ne za su zo su yi haka don su daɗaɗa abin in ka koma littattafan suna sai ka gaba za ka ga wannan ba so da haka wannan bai tabbata ba daga annabi ko ma magabata eh yan shi ake kawo wannan addu'ar babu ta a littattafanmu na sunna a matsayin wai ta tabbata inta wannan fa'ida ta ƙare min kitabi manahiji sa'adati daga littafin manahiji sa'adati eh, shi ma littafin shi'a ne amma ba haka sunansa yake ba jami'u sa'adati yake Eh, to kaga mai nakalin ma yana nuna shi ma jahili ne littattafan ma nasu bai gama sani ba Eh, to jami'u sa'adati littafi ne na shi'a an gane to shi can ya ɗauko wannan magana shi wanda ya kawo ta amma asalin maganar tana cikin biharul anwar Eh, shi yana daga cikin umda na littattafan shi'a kama a sunna ka ce sahihul bukhari muslim an gane? eh hazihi wannan fawa'idu wayannan fa'idodi gairu mazkuratin ba su zama waɗanda aka ambata ba fi awalil kitabi a farkon littafi ba a farkon shi jami'u sa'adati ɗin aka ambace su ba kenan ko a tsakiyarsa ko a ƙarshensa shi mai littafin ya rufe da su a matsayin fa'idodi. Waminaha daga cikin fa'idodin ƙaulun nabiyyi cewa annabi ya ce sallallahu Alaihi wasallama inna man ƙara a hazihi shahadata wanda zai karanta wannan shaida da za a ambata. Isra kulle salatin bayan kowace sallah faridatin ta farilla salasa marratin sau uku rufe anhu su'alu munkarin wa nakir an ɗauke masa tambayar munkar da nakir. ba'da mautihi bayan mutuwarsa faƙan Allahu Allah ya muna muwafaƙa wa iyakum da ku ayyuhal muslimuna ya ku musulmai amina amin bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wa hazihi shahadat wannan ita ce shahadat shine bawa yace ashhadu an la ilaha illallah ina mai shaidawa ba abin bauta bisa cancanta sai Allah wahadahu shi kaɗai yake la sharika lahu bai da abokin tarayya ilahin wahidan abin bauta ne ɗaya wa rabban ubangiji ne shahidan mai shaida wa nahnu lahu muslimuna kuma mu musulmai ne to wannan ce wai aka ce in ka karanta ta ƙarshen kowace sallah sau uku to ba za a yi ma tambayan munkar da nake ba to ita ma wannan magana ko isnadi ba ta da bale bale a yi magana inganci ba ma inda za ka same ta a littattafan musulunci wani ne kawai zai zauna ya shirya larabcinsa eh sai ya rubuta a matsayin shi yasa gaji an kira abin ai fa'ida eh abinda in ka karanta to za ka samu wani abin amfani to wannan bai tabbata ba sai cikin abin da sunna ta koya wamin ha daga cikin fa'idodin zikiru ambaton Uh, wamin ha daga cikinsu zikirun akwai wani zikiri ya kunu ƙari uhu wanda mai karanta sa zai kasance salasa maratin in ya karanta so uku kulla lailatin ko ne dare to ya kunu yana kasancewa kamu diriki lailatul ƙadari kama wanda ya riski ɗarin lailatul ƙadari to falalar da aka bashi shi ba shi ba wai ita za a bashi subhanallah wa huwa shine fa'idan bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rama mai jin kai la ilaha illallah ba abin bauta bisa cancanta sai Allah alhalimu mai haƙuri alkarimu mai karamci subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah rabbi samawati as-sab'i ubangijin samai bakwai wa rabbil arshil azimi ubangijin al'arshi mai girma to yi wannan ita ce to wannan bai tabbata ba yawa wai in ka karanta da za ka samu wannan falala wannan bai tabbata ba wamin ha daga cikin fa'idodin haza du'a'ul mubarak wannan addu'a mai tarin albarka insha Allah in Allah ya so wa huwa addu'a shine Allahumma harusna Allah ka kiyaye mu bi ainika da idonka allati na talamu wadda ba ta bacci wa hafazna ka tsare mu bi rukunika da ginshiƙinka allazi la yuramu wanda ba a nema yana nufin mulkinsa ko ikonsa warhamna ka yi mana rahama bi kudratika da kudurarka alaina akan mu fala nahaliku eh fala nahaliku bi kasrin lami halaka ya haliku ake cewa fa'ala ya fa'ilu ne ya zan ba za mu halaka ba wa anta siqatuna kai ne amincin mu wa raja'una kai ne fatan mu wa man dawama alaiha kai duk wanda ya dawoma yana karanta wannan addu'a ya qara'uha yana karanta ta salasan so uku sabahan da safe wa masa'an da yamma hufiza min kulli makaruhin to duk wani abin ki za a kiyaye shi bi iznillahi da izinin Allah shi ma dai wannan bai tabbata ba shi ma wannan bai tabbata ba galibin su duka gaskiya daga littattafan shi'a ne to kuma su dama isnadi ba matsalar su bace su ba su da ba su da ilmami game da isnadi yawwa to haka za ka yi ta ganin maganganu cikin littattafan su kuma a matsayin wasu yadda da maganganun to mafi yawa za ka ga ba komai suke damuwa da isnadi ba inda an ce limamin su ya faɗa to su kawai shi kenan alal aini war ras to mu kuma kaga tafiyar sunna ba haka ba ne eh mu sai abu ya tabbata komi romon addu'a inda ba ta tabbata ba to ba ta da wani romo a wurin mu ba za mu yi amfani da ita ba tammat wannan fa'idodin sun cika bi hamdillahi da gode ma Allah husna aunihi da kyakkyawan taimakonsa. To, bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala Muhammadin. Muna farawa da suna Allah mai cikakkiyar rahama mai cikakken jinƙai Allah ya daɗa salati ga annabi Muhammad. Fa'idatu ga wata fa'ida kuma hawayo. Bi zikiri game da ambaton ba'adu ma yan bagi abin da ya kamata ta'allumuhu a san shi. a koye shi a dinga faɗa wa huwa shine Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allah ka tsare ni daga fitina ta rayuwa da fitinan mutuwa wa min fitnatil qabri da kuma fitina ta kabari to wannan ya zo a wani yanki na na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da manzo Allah yake karantawa a ƙarshen tahiyya wa amma fitinatul mahaya amma fitinar rayuwa fahiya kullu shine duk abin da yushgilu yake shagaltar da bawa anillahi daga Allah eh wannan gaskiya ne duk abin da zai shagaltar da kai daga Allah wannan ya zan fitina gare ka ko menene saboda haka duk abin da zai sa ka shagaltu da abin da ubangijinka ya dora ma ya zama fitina gare ka dukiya ce lafiya ce ƙarfi ko menene to gara ma a ce ba ka da shi in ma dukiya za ta hana ka neman ilimi za ta hana ka ibada to gara ka zauna da talauci amma fitinatul mamati amma fitinar mutuwa da hiya khatimatu su'i shine mummunan mutuwa wal iyazu billahi muna neman tsarin Allah wa sababuha abin da ke jayo mummunan mutuwa a tahawunu bis salati mutum ya dinga wulakanta sallah bayin ta bisa tsarin shari'a wannan shi ma duk gaskiya ne wa shurbul khamri da shan giya wa uququl walidaini da cutar da iyaye biyu wa iza'ul muslimina da cutar da musulmi to wannan yana sa mutum ya zamba zai gama lafiya ba wannan duk gaskiya ne dan laifuka ne manya wanda yin su to babu shakka yana jayi wa mutum bala'i wa amma fitinatul qabri amma fitinar kabari fahiya su'alul malakaini shine tambayar mala'iku guda biyu bi an tusbitana cewa Allah ka tabbatar da mu bil qawli sabiti da faɗan magana wanda yake tabbatacce shine cikawa da la ilaha illallah a yayin mutuwa wa huwa to shi tambayan nan da za a wa mamaci liljasadi wa ruhi za a yi wa jiki da rai gaba ɗaya ma'an gaba ɗaya ba wai jikin kawai za a wa ba wai ruhi kawai za a yi wa ba kamar yadda wasu suka faɗa to shi ma na abin da ya kawo shine fahimta na ahlus sunna wal jama'a cewa tambayoyin da za a wa mamaci to sun shafi lil jasadi ne wa ruhi ma'an bari yadda ibn al-qayyim a littafinsa kitabun ruh ya tabbatar da haka haka abu abdullahi al-qurtubi a littafinsa a tazkira da sauran malamai wayus alu kuma ana tambaya ba wayas alu ba wayus alu ana tambayar man akalat husiba'u wanda zakoki sun ka canyi wa man zuriya fil hawa'i da wanda aka sheƙe shi a iska bayan an ƙone shi sai aka sheƙe tokarsa a iska to shi ma sai an tambaye shi shi ma wannan duka raddi ne kan wasu daga cikin mulhidai masu ganin cewa a'a ai shi wanda wuta ta ƙone shi kenan ba to in an ce ai tambaya to me za a tambaya su suna ganin tambayar wani aiki ne ga Ubangiji. Wal atafalu ƙananan yara waɗanda ba su balaga ba, layus aluna ba a tambayar su a kabari, tunda ba mu kallafai ba ne. Eh, shi ma wannan dai saɓani ne. Wasu malamai na ganin cewa yara da mahaukata da kurame bebaye irin dai waɗannan waɗanda su babu takalifi a kansu to ba a tambaye su a kabari wasu malamai sun tafi akan haka wasu kuma suka ce a'a za a tambaye su dama duniya babu takalifi ga yaro amma lahira wanda ba zai kore a yi masa wani abu wanda ya shafi takalifi ba tunda lahira daban duniya daban eh to kuma wannan shine mafi inganci cewa yara ma za a tambaye su a kabari su man rabbuka din nan to hadda yaro shi ma sai an mai wannan tambaya eh amma wasu malamai sun ce a sai an yi ba amma dai umumul adilla to suna tabbatar da hadda yara za a tambaye su wakazalika al-mabatunu haka wanda ciwon ciki ya kashe yani allazi mata bi waj'il batni wanda ya mutu a dalilin ciwon ciki shi ma ba za a mai tambayar kabari ba eh to shi ma dai wannan ba nasi dama masu saka shi suna riskar da shi ne da sun yi kiyasin sani da shahidi eh tunda shi wanda ya mutu a filin yaƙi kamar yadda hadisi ya zo a sunanun nasa'i cewa ba za a yi masa tambayar kabari ba har annabi yake cewa ai kaihin takobi kawai da aka sa aka kashe shi wannan kaɗai ya ishe shi fitina da za ta wadatar a ce sai an masa wani tambaya a kabari to sai wasu na ganin cewa shi ma wanda irin wannan ciwo ya kashe to shi ba za a abin nan eh to amma dai wannan dai bai tabbata ba kiyasu nema alfariki ba za su haɗu ba wal mat'uni ko wanda aka sa kibiya aka soke shi ya mutu yani allazi mata bi sababi ta'ani wanda ya mutu a dalilin sukan kibiya ko karfe shi ma dai wannan bai tabbata ba eh sai dai sukan in a filin yaƙi ne walgariku da wanda ya mutu a ruwa ai allazi mata bi sababil garaki fil ma'i wanda a dalilin ruwa ya mutu wal hariku da wanda wuta ta ƙone shi ma dai duk wannan ba nasi saboda haka al'asal su ma za a tambaye su eh duk wanda nasi bai ware ba dama waɗanda nusus suka zo suka ce ba za a yi musu tambayar kabari ba akwai annabawa da manzanni akwai almurabit shine wanda yake tsaro wata kofa ko wata hanya da ake tunanin za a biyo ta nan da a kawo musulmi hari to shi nassi ya tabbata fi sahihi muslim cewa za a kare shi daga tambayar kabari shi ba za a yi masa ba in ya mutu a wannan ribaɗin sai shi wancan shahidi fi sunanin da sa'i to shi ma ba za a abin nan ɗinsa ba ba za a yi masa tambaya a kabari ba to amma duk wanda ba wannan ba za ka ga saɓani ne yawwa saɓani ne duk da su karan kansu annabawan ma sai da an kai saɓani za a tambaye su ko ba za a tambaye su ba amma abin da ya fi inganci ba za a tambaye su ba tun daga waɗanda ma ba su kai su ba za a tambaye su ba eh to sai wanda malamai suka riskar waɗanda su suna saman shahidai su ne a siddiƙuna su ba ba za a tambaye su ba amma duk wanda ba wannan ba to al'asal za a tambaye shi an gane al'asal za a tambaye shi wanda kuma kamar yadda ya zo a wata riwaya wanda ya mutu daren juma'a ko ranar juma'a to shi hadisin akwai magana akan ingancinsa da yawa daga cikin wasu malamai sun raunana hadisin su ce bai tabbata ba yana da matsala minhum al'allamatu ibn baz eh saboda haka yace shi yana ganin dan ka mutu daren juma'a ko ranar juma'a to wannan za a yi ma tambaya kamar saura a kabari da wacce riwaya ta ce ai ba za a yi ma tambaya ba ta tabbata ba to kafin su haka wasu manyan malamai sun rauna na hadisin suna da yawa to amma a shekul albani shi yana ganin hadisin hasan ne bai majmu'i turqihi to shi yasa ya tafi kan cewa wanda ya mutu daren juma'a ko ran juma'a ba za a yi masa tambayar kabari ba dogaro da wancan ta hasini da ya yi an gane bai dogara kan abin da su da hadisin ya zo fi jami'ar tirmizi abin da su al'imamu tirmizi suka tafi a kai da wasunsu ba na raunana shi hadisin eh to amma abin da ya fi ƙarfi suwa za a tambaye su don dalilai da ke nuna hadisin bai tabbata ba ya fi ƙarfi don ka mutu ran jima'a ko da ran jima'a to za a yi ma tambaya ka shirya ma tambayar kabari wannan shi ya fi ƙarfi to haka su ma waɗannan da yake kawowa wanda ciwon ciki ya kashe da wanda aka soke ba a filin yaƙi ba duk za a tambaye su ko wanda ya mutu cikin ruwa ko wanda wuta ta ƙone ai Allah zai hara katfun naru wanda wuta ta kone shi za a tambaye shi wani fasa'u ko wadda ta mutu a dalilin naƙuda ita ma za a tambaye ta ba wani nassi da ya nuna ba za a tambaye ta ba babu wahiyar lati matat bi sababil wilada ita ce wadda ta mutu saboda haihuwa wa man mata lailatal jumu'ati aw yawmaha duk wanda shi ma ya mutu a ranar juma'a ko darenta shi ne wanda mun kai bayani yanzu eh to shi ma bai tabbata ba a zance mafi inganci wa man dawama da wanda ya dawama ala qira'ati suratul mulki kan karanta suratul mulk tabara kullu lailatin kowane dare sai ya karanta in zai bacci aw qara'a suratul ikhlasi ko yana karanta suratul ikhlasi fi maradihi allazi mata fihi a rashin lafiyan da ya mutu shi ma wannan bai tabbata ba ba wani abu da ya tabbata na karanta suratul mulk Allah bai tabbata ba ita ba ba ta da bambanci da da sauran surori ba ta da bambanci da sauran surori eh akwai shi din amma dai gairu sabit bai tabbata ba wal murabitu shi mai magana sa shi wannan ya tabbata fi sahih muslim faha'ula'i shuhada'ul akhira to waɗannan ana ba su hukuncin shuhada'u to shi ma wannan itilaƙin shi ma da ɗan gyara a kai don wasu da aka ambace su da sunan shuhada'u za ka gani su ɗin ba su tabbata ba wasu kuma an ba su hukuncin shahada ne amma ba ya sun yi shahadan ba la yus'aluna ba a tambayar su ka shahidil ma'araka ko ma'arika ka shahidil ma'arikati kamar wanda ya mutu a fagen yaƙi shi wanda nasu ya tabbata fi sunanin nasa'i wanda aka kashe a filin yaƙi saboda Allah ya yi shahada kuma ba za a yi masa tambayar kabari ba wakila a wani ƙaulin yus'aluna an ce ma za a tambaye su to kaga shi ma ya adalci sai ya yi ishara zuwa ga saɓani to wasu malamai suka ce za a tambaye su wayul hamunal jawaba za a kinsa musu iya ba da amsa eh wasu malama haka suka faɗa cewa eh za a tambaye su saboda umumul adilla an gane eh amma dai tun da dalilai sun ware wasu to warewan shine yafi wasifatu su'ali siffar yadda za a yi tambayar an ya kulal malakani mala'iku guda biyu za su faɗa wahuma munkarun wa nakir shine mala'ika munkar da nakir man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka eh to shi lafazin wa ma qiblatuka bai zo a riwaya ba su suka ƙara abinsu amma man rabbuka ɗin ya zo wa ma dinuka ya zo wa ma za ta ƙulu fi hadar rajulin lazi bu isa fikun shi ma ya zo shi ne wa man nabiyu kaɗin amma wa ma ƙibla tuka to ai shi ne wa ma dinuka addini ai shi ne alƙibla sai za a samu maimai kenan tunda addini ya zo ai babu ta alƙibla kuma fa amma al-mu'minul kamilu mu'mini cikakke fa yaqulu bi sur'atin zai faɗa da gaggawa Allahu rabbi Allah shi ne Ubangiji da wal islamu daidai musulunci shi ne addini da wa muhammadun nabiyyi muhammad shi ne annabi na wal ka'abatul musharrafatu ba musharrifa ba wal ka'abatul musharrafatu ka'aba wadda aka darajanta kiblati ita ce alqiblata fa yaqula ne lahu sai su ce da shi qad alimna mun san annaka lalle kai lamuƙinu ka tabbatar da haka kamin ka mutu nam ka yi bacci naumatal arusi irin baccin ango allazi la yuqizuhu wanda ango in ya kwanta yana bacci ba mai tayar da shi illa a habbun nasi ilai sai waɗanda suka fi kowa soyuwa gare shi daga cikin mutane ita ce matarsa wai sahu fi kabrihi a buɗa masa kabarinsa wayan zuru ila maka'adihi fil janna sai dinga hango masaukinsa aljanna wa amma kafiru amma kafiri aw al munafiqu ko munafiki fa yaqulu la adari zai ce ni ban sani ba fa yadribanihi su bige shi bi maqama'atin e bi maqama'atin da wata irin guduma min hadidin ba min jadidin ba min hadidin ta bakin karfe wayan zuru sai shi kafirin ko munafiki ya dinga hango ila maqa'idi hifin nari zuwa masaukinsa a wuta wa ammal muslimu al-asi amma musulmi mai sabo to fa yata'akhkharu 'ala al-ijaba zai yi jinkiri daga ba da amsa sun bai jibu ba'da al-mashaqqa bayan ya sha wahala wai sai ya bada amsa to shi ma dai wannan duk ya caccakuɗa abubuwa wasu abubuwan sun zo a hadisi wasu abubuwan ba su zo ba eh to ya ya yi kare-kare eh babu wata riwaya da ta zo da wannan sura cewa wai shine amsan ko shine sigan tambayan haka amma wasu jimlolin kuma sun zo eh man rabbuka wa madinuka kaga akwai su hatta su nam naumatal arusi sun zo a a sunna eh duk akwai wannan haka wa yusahu fi qabrihi duk akwai wannan eh to amma cewa musulmi bai sabo zai yi jinkirin ba da amsa wannan babu shi a riwaya ai musulmi mai sabon shine ai muminin wanda aka ambata in dai sabonsa bai kai ga shi ya shiga kafirci ko munafunci ba to yana cikin waɗanda za su iya ba da amsa eh yana ciki ko da yana da wani sabo wala ma ni amin kaunihi ma yas'alani kuma ba abin da zai hana munkar da nakir su kasance za su yi tambaya alkasira minan nasu mutane da yawa fi sa'atin wahidatan a lokaci daya fi aqalima shatta a yankunan sasannin duniya daban-daban ba mamaki don karka yi mamaki to ya za su yi su iya tambaya ga duk wanda aka sa kabari ai kullum mutuwa ake ba ɗaya ba biyu ba ba gari ɗaya ba ba ƙasa ɗaya ba to ai ba mamaki kiyasan ala malakil mauti in an yi kiyasin sa akan mala'ikan mutuwa ai mala'ikan mutuwa shine yake karɓar ran waɗanda ke mutuwa Allah zai ya kabidul arwaha wanda yake karɓar rayuka alkasirata masu yawa fi zamanin wahidan a lokaci ɗaya fa inna duniya domin duniya bin nisbati lahum dangane da su waɗannan mala'ikun ka ɓaɓaƙi kamar wani kwano ne ko filet na abinci bai na yadayil akili gaban mai cin abinci kaga zai iya ɗiban na gabansa da na gefensa da na kusa da shi to haka duniya take a hannunsu fanta bihi ka faɗaka ayyuhal akhu ya kai ɗan uwa almuslim musulmi wa qasidillah ka nufaci Allah ta'ala maɗaukaki fi jami'il ibadati a cikin dukkanin ibadunka tammat bihamdillahi wa husna aunihi to wannan fa'ida ta cika da gode ma Allah da kyakkyawan taimakonsa wassalatu wassalamu ala muhammadin wa alihi Allah ya daɗa salati da taslimi ga annabi Muhammad da iyalansa. Tunan za a kwana sai attahiyatu da alkunutu sai al'aufi su ne ƙarshen abin da za a karanta. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله